بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin da ɗaya ga watan Disamba dubu da ashirin da biyar miladiya. Kitabar Tauhid. Malin ce babu ma ja'a ana zuhulu wa fi ƙurobi salihina yusayyiruha authanan tu'bad min dunillah. Babi zai magana akan wato yi wuce gona da iri a kaburburan salihan bayi ana yawan harakaina ana zuwa ana tuma a wajen. To wannan zai mai sheta ta zama wato ababen bauta a wajen wanda ake bauta wanda ba Allah ta'ala ba Malik yace rawa malikun fil muwatta Imam Malik ya ruwaito ruwaya a cikin muwattansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu la taj'al qabri wathanan yu'bad ya ubangiji karka mai shi da kabari na mabauta wanda za a riga bauta bauta na a wajen ko a dinga bautan Allah a wajen ishadda ghadabullahi ala qaumi wato tsananin fushin ubangiji ya tsananta ala qaumin ga wasu mutane ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid suka je suka maida wato kaburburan annabawan su wata mabauta a wajen za su rika bautan Allah a wajen ko su rika bautan wannan shehudai a cikin wannan kaburbura din wannan hadisi ma mali ya rawaito shi mursal ne ya rawaito shi mursal wato ya rawaito shi daga Zaid ibn Aslam yake cewa magana matsala ya fada sai bai faɗi wane ne ya shimfiɗa isnadin ba akwai ya shimfiɗa isnadin a ce musu na albasar amma dai akwai magana kan kan kan wato shi kansa wannan wannan isnadi da amma dai albazar ya rawaito shi mujawwadan din sa riwayar ibn uyayna ta hanyar ibn uyayna da isnadin sa zuwa ga abu huraira ya rawaito wannan ma'ana saboda hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi yana da shahid min hadisi abdullahi abu huraira له شاهد من حديث أبي هريرة لك حديث ne wanda ke hasan kuma yana da ma ka cewa kuma ma shi sahihul ma'ana ma'anar nasa ai sahihi ne san mun bar hadisai da yawa wanda suka zo akan wannan ma'ana da wal ibn jarir sannan kuma ya zo a littafin ibn jarir a bi sanadihi da isnadin sa wato yana da tafsirin sa زيدي عن سفيان دق سفيان يعني من سفيان الثوري سفيان ابن سعيد الثوري دق منصور يعني من منصور ابن زادان آه منصور ابن معتمر عفوا منصور ابن معتمر أم مجاهد دق شنو يعني مجاهد ابن جبر رجل عبد الله عباس فدن الله تعالى أفرأيت اللات والعزى قال يتي كان يلت لهم السويق شي ya kasance yana wato yana nukake musu alkama ne nikakken alkama ne yana ba mahajjata yana yin alheri da shi amma ta sai ya rasu fa aka fa ala kabari kuma kuma suna ta karkarewa kan kabarinsa suna wato girmama shi suna girmama sha'aninsa waka za kala abul jauza an ibn abbas kuma shi ma haka abdullahi haka abul jauza ya rawaito daga abdullahi dan abbas cewa kana yaluttu sawiqa lil hajj ya kasance yana wato kwakwaba alkama ne yana dunkule su in ba nukakken alkama in yi kwakwaba su ya dunkule su zai musu wani abu mai kama da sukari haka kamar tuwon madara haka tuwon madara zan kira shi wani abu za a dunkule shi haka a sa suga a yi waye a sauransu haka a ji daɗin shi ba gurasa ba ne ɗaya to kamar yanayin alkaki kenan amma dai ba ya alkaki za a kira shi ba abubuwa ne dai mai ya yi daɗi ake aka faɗa yadda ita ku kai yadda abin da a kira shi ne ana da ya ba su dai suna jin daɗi su mazita saboda haka wannan sai sanya sai sanya wato bayan yaran su suke ganin yana da alkhairi kwarai da gaske saboda haka suka ci gaba da da zuwa farko dama kusan in za a tafi wajen ai ba za a ce za a bauta mishi ba za a ce ne ana tunawa da malam wani eh za a je ziyara za a yi karatu daga baya kuma sai sai abu ya bige da shirka daga baya don haka wannan abin sama da ya kawo mana wannan saboda mu wa mu shiga tece mu kada wani kawai dan ya zo an ce wani babban mutum ne ya rasu kamar misali shehu usman bin fodi shikenan wani sai je ya shiga abu da kabarinsa ana zuwa ana yin wasu abubuwa da ba haka ba wurin nan gaba in ma ku kuce kwa da ilimi to nan gaba wani jahilin zai je na gaba ta wurin wannan shine kuma abin da zai kun ga yake faruwa daga baya to balle kuma wasu galibi masu irin wanda zaka same su ba mutane da suka san tauhidi wacin tunima ba yanzu kamar mabiya shehu ɗairu ai ba da za a kace wai wai da masu san wani tauhidi dama tabba za su yi za su- shirka za su yi su yi a wurin za su yi su yi a wurin ba shirka ba haka nan ma yana da yan me aka kare sun mushi sujada sun mushi kaza sun kaza sun kaza sun kaza balle yanzu baya nan da wasu sun ce wai wannan ba wai sun raba shi da masallaci su ba wasu ma ba masallaci ne wannan wurin ba haka je na ji wasu suna faɗi to dai wannan ko da ka ce ba masallacin bane to daga baya dai yawan ziyara da mai diwani zai je karanta mai qur'ani zai je karanta wa duk ba ce aka ai wannan abubuwa a wurin ba ba wanda ce ai mai dalailu zai je karanta to duk wannan kaga mai karatun qur'ani wai a ce wai shehu ya dinka jin qur'ani da ai duk wannan kaga wani abu ne wanda yake ba ba baya bukatar sa a lokacin a lokacin yanzu addu'a yake bukata wani salihin ya da'u lahu addu'an ku yake bukata yanzu wannan shine abin da yake wannan wannan isnadin wannan hadisi da nake cewa eh, a rubuta shi ta hanyar ibnu uyayna daga hamza ibn al-mughira ibn nashid daga suhail ibn abi salih samman daga babansa abu salih daga abu huraira cewa la tattakhidu qabri wathanan wa la tattakhidu buyutakum qubura wannan shine shahid na hadisin daga hadisin ya tabbata kar ku roki kar ku riki kabari na a matsayin mabauta kar kuma ku riki wato ɗakunan ku a matsayin kabarbura sai da hukunta ba kwa yin addu'a a wajen Ah, saboda haka hadisi ne wanda yake dai ah, tabbatacce ya zo ta ah, da da shawahid sosai wanda suke mun shaida Ah, na duba kamar wanda cewa ni bin Abbas hadisi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya jada su qala ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur mazala ya hana ziyartar makabarta wal muttaqidina alaiha al masajid wanda suke rikan wato wani kabura a matsayin mabauta da su suna bauta a wajen wasu da kuma masu kunna fitilu a wajen suna kawata wajen suna yin fenti suna su yi wasu candara a wurin haka suna yadda dai kuke gani rawahu ahlus sunan ahlus sunan suka ruwaito wannan kamar su imamu abu Hurairah da sauransu suka ruwaito da isnadi wanda yake akwai datsewa isnadi yana cikin wani zuwa ga bazam zuwa ga zuwa ga bazam daga Abdullahi dan Abbas bazam shi kasa yana da rauni sanan kuma bai saurari Abdullahi dan Abbas ba to amma dai yana da wasu bangarori wanda suke la'anallahu zawaratul qubur wannan wannan yana da shahid a wur- a wurin malamai da kuma wal mutakhibina alaiha al masajid ya shi ma yana da shawahid da muka baro a baya hadisin Aisha cewa ya la'anatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'in masajid sai dai lafa- sai dai lafazin wasuru shine bai da wani shahid amma shi ma dai ma'ana ce mai kyau shi ma dai ma'ana ce mai kyau cewa wato duk wani abu zai jawo zai bayi a jinga kawata wani magabata to magabata sun hana ma- magabata sun hana wani kuma hanyoyin shirka ne daga baya domin makabarta ba an yi shaida a zauna a wajen ba in kun share wajen kun yi fenti kun sa mishi kendir kun kun ce ku zauna a wurin ko kun ce ku zauna a wurin to mujabin muktaban zama a wajen kun shine bauta da auren saboda haka wannan ji zai zama wato ma'ana ce mai kyau akwai maganan eh, eh, wato masu ziyartar makabarta daga mata magana mafi inganci mata suna iya ziyartar makabarta yawan ziyarta ne da aka ce wanda wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ziyara wanda take tana damfar da raki amma in ba haka ba akwai riwaya cewa Aisha ta ta, ta, ta ziyarci Abdurrahman dan uwanta yayanta ta ta ziyarce shi bayan ya rasu riwaya ce sahihi riwaya ne riwaya ce sahihiya wanda wannan kuma akwai akwai wannan mata da mazalla hadisin ta cikin as-sahih yazo ya ganta ta ta kai tana yin raki ma danta ce ki a guri mana sai ta ce a ka jale da kai ba san me ya same ni ba daga baya ga ta manzo Allah ne aka zo sai ce as-sabru inda sadamatul ula amma sai bai ga mata kuma cewa kuma yanzu kake karzo baka bata ba ita bai ta ba gashi ta ma yi rakin ba aure sannan kuma hadisi Umar Atiya wanda yake cewa take cewa an hana mu da kabari amma ba a karfafa mana ba an hana mu bin makabarta bin wato mamaci maraka gawa to kaga raka kawa ai zuwa makabarta ne to da wannan harisan da yawa malamai suka ce babu laifi mata sun je makabarta da sunan neman izina saboda su ma ai suna daga cikin waɗanda ake buƙatar su tuna mutuwa kuntum nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah to kaga su ana bukatar su je saboda su su su su wato in sun ga mutane a kwance su kara in sun dawo gida kaga ba za ta yi ba kishin ta mugun hali ba amma yawan ziyara din ko raki ko wani abu duk wannan haramun ne inda akwai raki wanda za a iya hana ta bil bil ittifaq na malamai sai mu tashi anan fihi masail insha Allah Ah, mun mun gama lamiya da ibn taymiya Ah, ina ganin yanzu yanzu yanzu za mu shiga yanzu wata biyu zai rige mana tsakanin da ramadan ko to ina ganin mu yi- mu- mu mu ƙara yin darasi guda biyu sai mu- sai ku sauna ko ko ku tattauna kurin shi Ma- Muhammad zai ce zai je gida ya dawo sai ku tattauna mu je shi za mu fara wannan katin larabcin Ah, ta iya za mu sa na ibn taymiya yanzu amma ba za mu sa shi ba kamar sai mun dawo yanzu ina ganin mu fa- mu karanta eh, shafi shafi ɗaya ne za mu iya rabawa bi sati bi bi mushi biyu biyu mu karanta usulul sunna na al-humaydi usulul sunna na al-humaydi so za mu karanta ba- ba ka da shi ko to akwai usulul sunna na al-humaydi al-humaydi sunansa abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair al-humaydi daga cikin manyan tsariku آه، المجينا إمام الشافعي كما المجينا سفيان بن عيينة kusan tsare kuna na su Imam Ahmad ibn Hanbal آه، kuma malama da musu Imam Bukhari Imam Bukhari da hadisin sa ya fara buɗe littafin sa sahihi ya malama da bin yakin nan ta hanyar Humaydi ya ruwaito daga Sufyan ibn Uyayna daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga At-Taymi daga Alqama daga Abdullah daga Umar da Khattab ta hanyar sa aka ruwaito da shi aka buɗe littafin nasa Imam Ahmad ya ce wa shi imam ne shi kansa wato limami ne abin koyi Ah, babban malami ne ya rasu 219 ko 220 bayan hijira ya riga sai imam Muhammad rasuwa ta ne to wannan usul sunna da zamu karanta eh, shi ma duk yana magani ne saboda mu rika fahimtar cewa waɗannan aqidun da muke karantawa ba aqidu ne na wasu mutane da suka shekara eh, suka shek- waje haihi waje ko shekaran jiya ba ko daga ibn taymiya eh, daga ibn Tay- daga ibn taymiya kawai da almajiransa in kuna muna kanta wannan aqida za ku fahimci cewa abin da ibn taymiya ya daga faɗa to duk abu ne wanda shi ma ya kanta wannan littafin ne amfanin karantawa karanta su kenan saboda a fahimci ina ake samun wannan matsutsuwa al-humaydi babban malamin babban dalibin imam shafi'i dalibin Ibn- ibn uyayna ya jima ta da ibn uyayna kusan duk hadisan sa ya haddace Ah, sa- to ah, wanda ka kaga wajen ko za ku ga al-humaydi usulus sunna na al-humaydi Mm, usulus sunna na al-humaydi Ah, wanda ke ruwaito wannan riwaya wa- wa- wannan wato ah, ita wannan ah, maganar tasa ta gami da sunna shine wato ah, Bishr ibn Musa al-Asadi al-Baghdadi shi ma babban malami ne abutacce aka fi shi ilif sa'in bayan hijira ya rasu 288 kusan shekara 98 ya yi a duniya ya ya- ya sha miya shi 98 ya yi a duniya mu'ammar ne sosai Bishr ibn Musa al-Asadi al-Baghdadi to shi ya rawaito insha Allah zamu raba shi guda biyu muka yi kusan kamar rabi sakati in muka zo sai mu ƙara karanta rabi din za ku ga duk ma'anar abin da muka saba karanta altabar su ibn taymiya ko maganar su imam malik mun kawo duk su ne dai shi ma ne yake maimaitawa shi al-humaydi din Ah, malik ce ah, ya- suka ce haddathana bishr ibn musa qala haddathana al-humaydi haddathana shine ya zantar da mu eh ba ba duka wannan abu da- duk shortcut ne wannan haka suke so wata rana ma za ka ga ba sa ta wani ma an sa na kawai Eh, حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا الحميدي قال yake cewa as-sunna indana nan as-sunna yana maganin kishiyar bid'a kishiyar aqidar musulunci Ah, wato kishiyan wato ah, yana nufin sunna kishiyan bid'a kishiyan wani baragurma aqida da aka kawo wanda ke kishiyar ta musulunci to wannan shine as-sunna nan wani lokaci sukan ce as-sunna sukan ce al-iman sukan ce ash-shari'a sukan ce al-aqida suna da suka ce at-tauhid duka suna nufin wannan aqida ta mus- ta magabata na gari wanda kishiyan wannan kuma batace ko kafirci ko kuma fita daga musulunci ko bid'a sunna wani lokaci takan zo da wannan ma'ana musamman ta fa aqida ba suna maganan sunna wato kawon farilla ba inda malam fuka bal fuke ke fada a suna maganan sunna kishiyan ta kishiyan bata kishiyan ta wato bata kishiyan ta kafirci kishiyan ta bid'a wannan shi take sunnan da suke magana ana ce as-sunna indana sunna a wajen mu shine an yu'minu ar-rajulu bil qadari shine mutum ya imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa hulwihi wa murrihi mai zaƙinsa da kuma mai ɗacinsa wannan ai shine mai sala ya faɗa in kun tuna ai ba shine mai sala ya faɗa ba mai ta ba shi ma irin wannan lafazin ya kawo Sada kaga wato ashe lafazin wani abu ne da aka suke ta maimaitawa tsakanin su suna talabata ma juna suna faɗa ma juna saboda suna rikewa kuma suna maimaita lafazin da lafazi za ka galibi haka suke yi za ka ga wani lokaci in ka je ka ƙara bincikawa za ka irin wani lafazi irin su Sufyan su ma sun faɗa su ma- su sauran malamai wannan suna yin raddi masu bid'an qadariyya da aka ta samu a lokacin su tun wato gabanin su ma lokacin kashe kashe rayuwar sahabbai wasu an sami masu bazin da suka kawo bid'a ta qada- ta qadariyya bid'a ta qadariyya sune masu cewa ubangiji bai san abubuwan da muke yi ba wannan shine asalin bid'a da ta fara zuwa cewa abubuwa sabbi ne ubangiji yake ganin su to wannan fita ne daga musulunci baki da shi da aka kawo ma Umar dan Khattab ah, Abdullahi bin Umar labarin waɗannan mutane shi lokacin ka gaya musu Abdullahi dan Umar yayi yayi yayi hannun riga da su har sai sun imani da kadara sai ya faɗi wannan hadisi na Jibril da shahararri da muke karantawa yake cewa to naji babana yana cewa shi ma bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idalla alaina rajulun shadid shadid sawad al-thiyab ah, ko shadid bayad al-thiyab shadid sawad al-sha'r shine kawo wannan hadisi din Ah, to banda shi kuma akwai wanda suka zo da bid'a ta kadar ta kadar wanda su ba su kai waɗannan ba daga baya su ne wanda suka zo suka ce dan adam shi ke halittar aikin sa su sun yadda Allah ya sani Ah, to amma magana su ce wato ubangiji ya ga dama dan adam ya sabo sai su ce- sai suka fitar daga daga aikin dan adam daga ganin dama ubangiji to wannan shi ma kansa ka wato wannan bata ce bata ce amma bata kai wancan bata ba wannan su abin da suka zo da shi bid'a suka zo da shi ba ba ba ba ta musulunci ba wancan kuma bid'a ne musulunci ka ce Allah bai ba san komi ba a ai kafta yi daga musulunci wannan to su waɗanda daga baya da bid'an ta ta zama ta fantsama a sai ya zama har wasu mutanen kirki sun tsaki irin wannan wannan bid'a amma karamar bid'a ba babban ba wannan kuma shi ke nuna maka cewa ba a barin ba a barin wani wani ɓannatacce yanzu yana yaɗa ɓannansa kuma ku shi ku dale shi in ba haka ba sai abin da zai bayu shi ne sai kullum yana ƙara tunani yana ƙara zuwa yana ƙara kima wato wannan shuhar tasa tozali da kuma ado mutane sai ka ga ko wani wani halakaki ya dauka shi kenan in ya dauka kuma sai ya zama kuma duka ya halakar da mutane a kusan ba- mutanen basara kusan mutanen basara da yawan su har ma malaman cikin su duka kusan sai da suka samu bacewa a wannan babi saboda bid'an da ba a nan ta a nan ta bunga fantsama to daga baya kuma sai ya zama bid'an qadariya din ta zo ta sha ta shahara a a basara har babban malami Hassan al-Basri ma sai da aka ci- aka zo aka labari ya rika yawo ma a sassan duniya baki da cewa babban malamin na shafudu shi ma ya dauki wannan aqidan alhali wata magana ce ya faɗa sai wasu muta- wasu mutane suka mata fasara mu na fasara amma shi bai bai fada wani bid'a ta kaddara din ba Ah, kamar yadda in kun je kun duba cikin sunan Abi Dawud ku ga abu da ya ruwazo kawo ruwayoyi mabambanta da yake nuna kubutan Hassan al-Basri daga wannan mummunar aqidar sai da kuma da yawa an samu wasu daga cikin ɗalibansa sun faɗa irin su Qatada ibn Da'amatus Sadusi Sadusi da sauransu da sauransu manyan ayan na na wasara irin su Hisham ibn Abi Abdullahi Dastuwai Dastuwai da sauransu duk kusan sun fada bid'a ta kadar amma bid'a ce siriya wannan bid'a ce wacce take ba ta kai ta kawo ba shi ta ba ke karban hadisan su kuma ba su sun fada ne ba da san zuciya ba ba da wai su suna kokarin su tsarkake ubangiji ne daga cewa bai zalunci dan adam ba da haka dan adam shi aikin sa da haka sai ya zama an mushi an sa hanka mushi sai zama kuma sun su sani ba kuma sun kuma kore ma ubangiji kuma ganin damar sa baki da cewa akwai wani wanda zai iya halittar aikin sa kowa bayan ubangiji to kuma mun kuma kamar da kuka sani wallahi khalaqakum ma ta'malu Allah ya halice ku ya halice aikin ku ba wani wanda ya isa yayi wani aiki wanda zai fita daga mulkiyar ubangiji mulkin ubangiji duk abin da kaga kai to kana cin mulkin ubangiji in ya ga dama ya hana ka in ya ga dama ya baka sai da kuma ya ba dan adam garin dama liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an sha Allah rabbul alamin wannan duka kaga ya ya tabbatar da cewa dan adam da mashi'a garin daman sa amma ba abin da dan adam zai yi sai ubangiji ya ga dama to wannan shine shi shi al-humaydi ana yake yin wannan raddi tun a farkon al'amari cewa duk mun yarda cewa ah, wato mu yi imani da kadara imani da kadara shine kai imani cewa Allah ya san abu Allah ya rubuta kafin yanzu san mai da kasar shekara dubu hamsin ya rubuta duk abin da zai faru a lawal mafu da alƙalami da ya halitta sannan kuma Allah ya ga dama abin ya faru sannan kuma Allah ne duk abin da kaga ya faru ubangiji shi ne ya halittan halittansa ne wannan abin kuma shi ya bayyana ko shedan ne da kake gani yayin da ya mugun aiki to shi shedan din halittan ubangiji ne kuma ubangiji ne ya ga dama wannan abin da ya aikata ya ya bayyana da shi ya ibrazin sa shi da aikinsa da halittansa ne amma kuma shi ya masa ba kamar yadda na sha faɗa yanzu misali yanzu mutumin da ya mota aikin da mota ke ai ba ai aikin sai ai shi ya halci aikin wato shi ya kirkira aikin amma kuma wannan ba zai sa ka ce wai a a a a shi ke mata aikin ba to haka ubangiji ba shi ke wani aikin ba amma shi ya halci mu da ya halci aikin wa an ya'lama kuma ya sani cewa anna ba asabahu lam yakul li yakhtahu da abin da ya same shi ba zai iya kubuce mishi ba Allah ya riga ya rubuta masa wa anna ma akhtahu abin da kuma ya kubuce masa lam yakul li yusibahu ba zai ba zai same shi bane dama wa anna zalika kullahu qada'u min Allah ta'ala wannan duka wato hukunci da ubangiji ya riga ya zartar cewa in kaza zai faru kaza zai same ka kawai in kaza bai same ka kaza bai same ka ba ubangiji ya riga ya sani wa anna al-iman kuma lalle min imani cewa imani qaulun magana ne wa amalin kuma aiki ne nan qaulun yana maganan wato magana na baki amalin kuma yana nufin aiki aiki na zuciya da aiki na gabbai wani lokaci za ka san ce qaulun wa amalin waliya wani lokaci ce qaulun wa amalin wa i'tiqad wani lokaci su ce su ce kawai qaulun wa amal sai shiru kamar ana wannan duka magana ce guda ɗaya yare ne guda ɗaya na malamai wanda yace qaulun wa amal yana magana magana na baki da kuma amalin aiki aiki kuma akwai aikin zuciya kuma akwai aikin aikin gabbai da haka kaga ya zama qaulun wa amalin waliya din kenan niyya din shine niyyan zuciya wala ya fa qaulun aiki ba zai amfani ba illa bi amalin sai da aiki wato magana ba zai amfani ba sai da aiki wala amalin wa qaulun illa bi niyya kuma magana aiki da magana ba zai amfani ba illa bi niyya sai mutum ya azanta ma Allah wannan aikin yayi niyya wala qaulun wa amalin wa niyya kuma magana ko aiki ko niyya ba za su yi amfani ba illa bi sunna sai an dace da sunnar manzo Allah wannan ba shi abin da mai misali ya faɗa ba to ashe kun ga abubuwan suna tafiya ne daidai wa daidai ziyaran ma iri za ka gani ba kaga ai sun da muka fara kafin kun ji ayin fara maganan su alwujudu almukhalafatu da waye da sauransu wasu yare masu su alkidan mu yare dai suke ma na malaman wannan kuma shi mun gaba kanta wasu iya irin shi wannan yaran za ku gani irin wannan yaran za ku gara yake wa tarahumu ala ashabi muhammad kuma daga cikin sunna mu a wajen mu shine mu dinga cewa Allah ya ji kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullihim dukkan su dukkan su wannan shine mun da miya ga cewa a baitin ya aika cewa a maganan sahabbai wanda ke cewa ya sa ili a mazhabi wa kai zukal huda malih da ta sadu hubbu sahabati kullihim li mazhab hubbu sahabati dukkan san sahabbai ne a wajena mazhaba ce a wajena to shi ma kaga shine abin da yake maimaitawa nan cewa muna ganin daga cikin aqida na magabata shine a tarahuwi a dinga yi ma sahabban manzo Allah addu'a wannan shine ka'idan abin da yazo a cikin Qur'ani ya zo a cikin Sunna fa inna Allah qala saboda Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'di wanda suka zo bayan waɗannan mutane sahabbai kenan yaquluna aqida su shine suna cewa rabbana ya ubangiji mu ighfir lana ka ga yafe mana wa li ikhwana kuma ka yafe ma ƴan uwan mu alladhina sabaquna bil iman wanda suka riga mu da imani su suka riga mu da imani sahabbai saboda haka wanda yazo yana zage su to baya tare da ahlus sunna wal jamaa yanzu ya zama maki kashi kenan ya zama fitinanne wanda yake a bisai kawo fitina a cikin addini falam na umar illa bil istighfar lahum kaga anan ba a umarce mu ba sai dai mu musu istighfar kar mu zage su sai dai musu istighfar mu dinga shi musu da albarka mu kawo da kai daga abin da wani yayi na kuskure ba ba su mai bane suna iya kuskure suna ma iya yin zunubi to amma mu kawo da kai daga wannan sai dai wato mu ba da mu ba da labarin ya faru amma ba dan mu kushe musu mu zage su ba yace fa man sabbahum wanda ya zage su aw tanaqasam ko kuma ya rage musu daraja aw ahadan minhum ko ya samu wani guda ɗaya daga ciki ya wato dasa gaba tsakanin shi da shi kamar wanda ya ya tasa gaba tsakanin shi da Ali bin Abi Talib nasibawa kamar wanda ya tasa gaba tsakanin shi da Suma Abi Abi Sufyan da Uthman bin Affan falis ala sunna wannan baya ka sunna saboda wannan hadisin manzo Allah ce da wannan aya rabbana qila wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman da kuma hadisin la tasubbu ashabi fa inna ahadahu law afaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadin wala nasifahu wala ka baya kan sunna wannan wanda yake zaki so wa laysa lahu fil fayyi haqqun kuma idan yayi haka ba shi da rabo a cikin wato a cikin wato rabo na fayyi Allah ta'ala yana cewa ma fa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil abinda ubangiji yayi na fayyi ya ba annabinsa na fayyi to na annabi na Allah ne da annabinsa da kuma wato al-yatama wal masakin wa ibn sabil wannan kaga ajuwa ne guda hudu aka fara banda annabi da aka ce shi ma ya da dama ya da ta cewa a wannan dukiyan fadi sai aka fadi wannan bil qurba makusantansa sai aka fariya ta ma sai aka dan masakin sai aka bi ibnu sabil to da aka gama faɗan waɗannan ajuwa guda hudu to kamar an- kamar wato mai tambaya ne tambaya to su waye waɗannan ajuwan guda hudu sai Allah ta lalace to waɗannan sai ajuwan nan guda hudu su ne ina nufin lil fuqara al muhajir ladina ukhriju min diyari su ne wannan makiran wanda suke wanda suka suka yi hijira wanda alladina daga cikin sufan su shine alladina ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajen su wa amwalihim aka kwace musu dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun hijira ne suna neman falalan ubangiji da yaddansa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon annabi da manzansa a- suna da taimakon Allah da manzansa wato suna taimakon addinin Allah ulaika humus sadiquna waɗannan su ne wato masu gaskiya wato sai ubangiji ya ce to a ba su fai a ba waɗannan irin waɗannan mutane fai sun makala bayan ya gama faɗan waɗannan waɗannan wato cewa sun cancanta a ba waɗannan sahabai bai ce wanda zai ja'o min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman eh to abin da yake faɗa cewa okay to to to to to to to eh to to eh na dan dake ne akhbarna bi dhalika ghayr wahid wato al-humaydi yake cewa mutane da dama daga cikin malaman mu sun ba mu labari an malik daga malik ibn anas annahu qala ya ce qasama Allahu ta'ala al-fai'a ubangiji ya riga ya raba dukiyan fai'i ya raba ta zuwa ga lillahi wa rasuli wa lil qurba wa lil yatama wal masakin wa bil sabil fa qala bayan ya gama magana kan waɗannan ajuwa guda hudu sai ya ce kamar an tambaya su waye su sai ce lil fuqara'i su ne waɗannan fakiran almuhajiri wanda suka yi hijira allazina ukhrijo min diyarihim da daga cikin sufan shine aka fitar da su daga gidajen su wa amwalihim da dukiyoyin su yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana ah, wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna thumma qala sai malik ya cewa sai suka sai kuma daga baya cikin karshe ya ƙara cewa walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman kada wanda aka bashi aka wanda zai samu fai'i shine wanda ya zo yana musu istighfari wanda ya ce yanzu yana musu istighfari to shine zai iya shiga cikin wanda za su sige da ta cewa gami da fai'i da ga saboda yin lokaci mu tsaya a nan ko mu tashi wal qur'anu kalamullah eh a ko ko mu in ƙara shi nan saboda mu yi shi rabi baki da yake cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani maganar ubangiji ce sami'tu sufyan yace ya ji sufyan yace sufyan ya zama sufyan ibn uyayna yaqulu yana cewa wal qur'anu kalamullah magana qur'ani maganar ubangiji ce wa ban qala wa khaluqu wanda yace qur'ani abin halitta ne fa huwa mubtadi'un to dan bid'a ne lam nasma hada yaqulu hadha buji daga cikin magabata wani na faɗa haka ba sufyan ibn uyayna tsaran kusan tsaran maliku ne kasa yake da malik kadan a bishi 107 bayan hijira yarsa 198 bayan hijira za ka shi na faɗa wannan magana amma ko yanzu a sha'ira za ku zo ku ce maganar ubangiji ne amma kin shi wato ba ba ba a ji kaga shi abin da yake cewa kalamun lahi kalamun lahi kuma magana bai zama magana sai an ji sai an ji da da- da- da sauki da harafi sai an ji shi wasa miti sufyan ya na ko ji sufyan ibn uyayna yana cewa al imanu qawlun wa amalun imani magana ce kuma ah, wato aiki ne yazidu yana karuwa wa yanqus kuma yana raguwa fa qala lahu akhuhu ibrahim ibn uyayna sai ibrahim ibn uyayna ya ce masa ya ba muhammad la taqul yanqusu karka ce yanqusu faza bai ba sai ya fushi yace uskut ya sami kai yaro yi mana shukaji baka fahimci karatu bane kai bal hatta la yabqa minhu shay yana rage yana raguwa har sai ya zamana ma ba komai a imani in aka yi zunubi Ah, wannan ku- da kusan raguwa wasu daga cikin malamai sun dan tattama da ba a farko al'amari to qur'ani bai zo yayi magana yazidu amma bai magana yanqusu ba amma da abin da ke karuwa yana raguwa da abin da ke karuwa yana raguwa kuma sauran asarai da sahi- hadisai da sauran sun nuna cewa imani yana tsufa to tsufa kaga rabuwa ne wannan saboda jaddada imani da kake ka kana ƙara sabanta shi sai mu zaka tsaya a nan shi da ruya ba a wannan wata magaci da ba Eh, sai mu sai mu shi insha Allah ina jin zama biyu za mu yi kokari sai mu sai mu tunda wataƙila wannan littafin eh, na tajid tahilu fil wataƙila mu gama shi Ah, na za mu tashi Eh, ok mun mun mun karanta mun faɗi inda ibn al-qayyim al-maqariji ya kawo mana magana shafi 300 ne ko mun mala ya kawo mana ya kawo mana wato magana na cewa wato bin manzon Allah shine sharadi sharadin kuma wato shi kuma yana da babbace ne da wato abin da aka yi wa sharadin shine shine wato samar da soyayya da shi fa ja'ala ittiba'a rasulihim mashrutan bi mahabbatihim Allah ta'ala wa shartan li mahabbati Allah lahu sai ubangiji ya sanya bin manzon Allah wato a da baibaice yake da san Allah mashruta shi da muqayyad mu'allaqun bi mahabbati Allah ta'ala wato an kusan turke ne wanda a kansa aka turke san Allah shi san Allah shine abin yi wa sharadin shi kuma san manzon Allah shi kuma bin manzon Allah kuma shine sharadin san Allah din saboda haka idan ka ce ba za ka ba manzon Allah ba to yanzu baka zo da sharadin sharadin ba to in baka zo da sharadin ba to kuma shi abin da kai wa sharadin ba baka samar da shi ba to wannan shine shi abinda malai ke magana to yanzu shine zai ci gaba da magana din ana kabanin nan Imam Bashir yayi magana wannan wannan aya Kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri jawab za a yi hujja da wannan aya wajen cewa masu cewa wato babu wata aya da take sarraha san manzo Allah wato ba za a hujja da su wannan aya a matsayin magana su ba ta zama ta dace da ayan Qur'ani ba dan akwai ta yanzu to duk da wanda ya zo a wala waje tabi'i na sake dan tuntuni kami da aya sai naga wannan lalle ya kawo ya tantance zama hujja da zake nisan annabi ai cewa aka yi ahabba ilaikum minallahi wa rasuli da ma san annabin ai ba wai istiqlalan bane tabi'a ne li mahabbatillahi ta'ala so da aka fara kawo asalin sai kuma aka fara kawo tawabi da san Allah ta'ala ne shine kuma san manzon Allah da san da jihadi da sauransu to da ka shakka babu wannan aya din in an dube ta za a ga lalle tana tana sarraha san annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin wanda ya kore shi sannan kuma banda wannan akwai ayan annabi aula bil mu'min min anfusi annabi shine wato yafi abin wato fifitawa akan ga mu'mine ga kan kansu in ka je ka duba in ka je ka duba manganun da malamai suka tafsirin wannan aya za su ce al'aula nan min alwali alwali ya nufin alqurbu alqurb kusanci almujibu lin nusrati wal mahabba wanda ke gadar maka da taimako da kuma soyayya saboda haka shi ma wannan musulmai suka ce akwai soyayya a daga ciki nan aula to dole wannan aula fil mahabbati war raqaba wato wazala shi ya fi cancanta a so shi kuma a yi kwaɗayin abin da ke wajensa kuma a gabatar da shi kuma a yi masa da'a su ma wannan aya ne wanda ko da bai zo da mata ta mahabba ba to amma kuma lafazin alwali din mujabinta shine al-nusra wal mahabba wat ta'a wat taqdim da sauransu saboda waɗannan duka ayoyi suna nuna lalle shakka babu soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim dai wanda ya kawo saboda kokarin kare gadan bayan abokan husumarsa wannan wanda kila karba a wajen sa ba za a kyale shi amma dai akwai ayoyi wanda a iya cewa sun yi magana kan soyayya din duk da kuma ayoyin ladabi sun fi yawa mu mun fi damuwa da Allah ta'ala ya fi damuwa a Qur'ani da sharadin ba abin ba abin yi wa sharadin ba shi abin yi wa sharadin wannan man abu ne kuma kowa da da'awa amma shi sharadin shine bin bin manzon Allah saboda haka manzon Allah a Qur'ani aka fi dandana aka fi kawo muhimmanci akan biyayya saboda haka mutum ya ce yana son Allah ba shine muhimmi ba a'a ya yi hanyar da zai zama ya gada mishi san Allah san soyayya ta gaskiya wannan shine muhimmi haka aka fi kawo maganar biyayya din Bala ya ce, Lakin ƙar ya shtabihu al'amuru alaman yi ƙaddimu ƙaula ahadin, amma ana iya samun wani bawan Allah za ka ga abin ya ci kurkuɗe masa, ya koma yana gabatar da maganan wani akan maganan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama, au hakamahu, au hukumahu ko kuma to yana gabatar da wato hukuncin wani akan hukuncin Allah, au ta'atahu ko kuma ya zama yana gabatar da ɗa'an wani ala ƙauli akan ɗa'an akan maganar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama. wannan minhu annahu la ya'muru wa la yahkumu wa la yaqulu illa ma qala ar-rasul amma shi yana tsammanin cewa wannan wanda yayi imani da shi din ba zai bashi wani umarni ba ba zai mashi wani hukunci ba ba zai faɗi komai ba sai abin da manzo Allah ya faɗa ya fi shi fahimta ne ba yasa ga ya fi haka kamar masu malikiya shi ai maliku ya kanta wannan hadisin shi akwai tawilin da yake bashi to ni ma na karɓi tawilin maliku duk da duk da abin ya bayyana musu ya sa matsala kanana to kaga wannan fahimtar rashin fahimtar su ce wataƙila akwai babu sakaci in babu sakaci wannan ba za ka ce yana da zalibi kai tsaye ba wato ba za ka kokarin sance mishi imaninsa ba fa yuti'u sai mai wannan wannan wanda yake bada a kuma bayan manzon Allah sai ya mishi da'a din wa yuhakamu ilayhi sai ya kai mishi hukunci da wa talaqqa aqwalahu kadhalika kuma sai ya dinga daukar maganganun sa haka yana aiki da su yana barin aikin manzon Allah amma ba da sane ba da gangan ba fa hadha ma'dhurun wannan yana da uzuri wajen ubangiji idan lam yaqdir ala ghairi zalika mutakar dai bai da ikon ya je ya ƙara bincike ya fahimci menene gaskiya al'amari shi muqallidi ne al-muqallid shine wanda zai bi dalili ba tare da ya san dalilin zai bi wato maganar wani fatan wani malami amma ba tare da ya san na ne madogara wannan fatawar ba to in ya abin da zai iya kenan shi bai da ilimin da zai iya fahimtar abin shi kenan sai ya hakura muqaddara yanzu kamar kamar maganar shi wannan kirifto da aka ta magana ka zama kai kabar kai da kake ganin abin ya halta kabar ayi wasu daga cikin malamai ne wanda suka faɗi haka kuma ka yarda da imanin su wannan ba za a ce kai kai zalimi ba ba za a ce kai zalimi ba iya inda iya abin da zaka iya din kenan amma ya zama ya zama a da akwai san zuciya a ciwo ubangiji zai maka isabi da kasan zuciyarka baka je ka wasa aka bincika ba ka ga tsakanin wanda ya ci haramu da ya ci halal wanne ne magana sai ya fi ya fi karfi sai ya za mu tashi sai wannan ko ta'limin ta'allim kaifi launi yanzu ne mana au to ashe ba lokacin ba ba tafi ne sai tafi likita tsoro ta na zamu na zamu tashi wannan bashi da makaranta به يشفع الإنسان من راح عاصيا نتي به يشفع الإنسان يشفع بلا إلى المجهول shine kace da ilimi ne ake ceton mutum wato ilimi ilimi na imani in ka tashi ala bina ilil ma'lum kace ne bihi yashfa'u al-insan da ilimi ne wato mutum za a bashi dama ya ceto in tashar kiyama zai ceci marraha asiya sai da marraha shine wato maf'ul bihi zai ceci wanda ya wayi gari yana bisawa ma Allah ta'ala ila darkin nirani wato marraha asiya wanda ya waye gari a halin kasancewar shi mai sabo ila darkin lira ne za a kai shi wutan jahannama can kasa kasa sharrin awaki mafi sharrin makoma to da ilimi ne za a zo a samu a ba malami sai ya zo ya cice shi kusan daga cikin a wanda su ciro akwai malamai akwai mala'iku akwai annabawa amma duka wannan wato ceto ne da suke kasa da ceton annabawa da su ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bihi ya shafa wato shine saboda ubangiji ya ba su falalan ilimi da shi kaga ilimi ya da falala kwarai da gaske wanda ya ilimi ilimin ya masa amfani to zai samu ceto insha Allah wa huwa shittu li ba'dihim an karanta mun wake eh wale ko a ba ga ma ba ga ba ga hadisin wato wanda wanda Allah ta'ala zai ce wanda mutane wanda za su yan ajin za su dinga ma Allah timita ba cewa yan uwan mu gansu ba sai Allah ya ce to ku je ku shiga cikin wuta duk wanda kuka ga kuka ganshi ku ceto shi sai sun ceto shi mutane baki daya har sai ya rage su su suna ganin ma ba abuwa wanda ya saura sai Allah ta'ala ya ce to kaga annabawa sun yi mala'iku sun yi mutanen kirki sun yi saura ubangiji shi ma zai nasa sannan ubangiji sai ya wata damka haka zai fito da mutane da yawa kaga su kaga ana yi za su yi kwarai da gaske eh wannan shi ne al'asur wanda su wanda mazala zai wanda Allah zai fito da su ba su shirkan ne da musu yi ba amma kuma dai suna da kusan ake alkhairi ba su da ake alkhairi na zuwa gani kusan duk wani abin da zai sa a cece su din ba babu babu shi sai ubangiji ne shi kadai da cece su saboda mummuna ake da suka a duniya da shirka ba wa washitu li ba'dihim إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه فكم طيب طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي yake cewa idan ma tazza zo ilmin bi ilmin idan ma'abuci ilimi yazo zai yi alfahari da ilimin sa fa ilmu alfiqh to ya kamata zama ilimin fiqh aula bi i'tizazi ya zama shi ya tantanta ya kafafa da shi ya tankaho da shi ilimin fikihu a nan galibi su malam fikihu suna cewa malam fikihu irin wannan amma mu muna cewa al-fiqhul akbar fikihu ga baki da ilim addini baki da sanin addini baki da ba lalle sai fikihu irin wannan ba wanda ilimi wanda yake kasimi na sauran ilmuka na addini ilmin hadisi ilmin kaza ilmin kaza ana ana magana fiqh fiqh addini kaman inda matsala ke cewa man yuridillahu bi khair yufaqihu fi din ba ana magana fiqh kadai ba ana magana addini baki da wanda kuma kusan galibi addini na ma da gurare aka riwayoyi saboda haka duka waɗannan sun shiga cikin ilimin addini fakam tsibin saboda duka ilimi ko da muka sun zama suna sun zama wato tamkar turare wajen wajen kanshi to amma fakam tsibin ya foho nawa nawa aka samu cewa wato turare na kanshi wala ka miski amma bai kai miski ba da haka ilimin fiqhu shi a sauran ilimin muka kamar miski ne a sauran turarurka Bakan tsayirin kuma nawa nawa aka samu tsuntsaye ya tsiro suna yin tashi suna tashi wala ka bazi ba kamar shahu ba albaz shine wato babban shahu haka wawun shittu kuma an mun waƙe aiban alfiqhu anfasu shay'in anta zakhir man yadrusu alilma lam tadrus mafakhir taksib li nafsika ma asbahta tadhalu fa awwalu alilmi iqbalu wa akhiru malai ce alfiqhu fiqhu shine anfasu shay'in shine wanda abin ilimin da yafi daraja anta zakhiruhu wa mafi ilimin da yafi daraja wanda zaka taskace ma kanka man yadrusu da ilma duk wanda yaje ya karanci ilimi ilimin fiqhu ilimin addini lam tadrusu mafakhiruhu ababan alfaharorin sa ba za su kare ba ba za su share ba za su zama sir sun goge ba ai wannan tadrus ai lam ta'fu wa lam wa lam tandadis ba za su share ba taksib li nafsika ka tsurta ma kanka ma asbahta tajhalu abinda da can baka sani ba kake jahilta sa da ilimi kaje ka fahimci ilimin kaje ka samu kanka ilimi fa awwalul ilmi shi farkon ilimi iqbalun shine rabauta da zaka samu wa akhiru kuma kashe ilimi kuma shi ma dai rabauta din ne farkon sa da kashe zaka rabauta al iqbal shine al habu sa'id ko an najah wato malamai suna cewa da sun da da da ba sai muke sassa abin da muke samu na jin daɗin wannan ilimi to da sun lajar juna bi su yuf da sun yi gogayya da mu sun yi rigima da mu ko da ko ta kubba ne wa kai ta wallahi wannan magana ce daban kamar ya hade muku ko to sai wannan magana ce daban targetul muta'allimi min wa'tul ulama ar-rabbaniyya na zamu tashi yau kamar katin ya sauri kuma mene ne ba mu ja ba ko? shi ne hannun dinga ta tsoro ma na ba mu tashi hamsin da hudu? ta wace a sa'il su yi alamar sibin duniyawi mutum ya zama yana nema da iliminsa saboda samu wani rabauta ta duniya malai ce min na waƙi da ikhlas daga ce abin da ke warware ikhlasi an ya kusi da bai ilmihin fasul alamar su bin duniyawi ya zama yana nema ya samu wata alfarma ta duniya da iliminsa wa kada tabbata fi zalika wa'idun shadidun lalle akwai razani mai tsanani wanda ya tabbata gami da haka fa akhraja al-imam ahmad sai imam ahmad ya ruwaito abu da ba mu abu da ibn majah ibn majah بسند الحسن لإسنادي كيكاوة من حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة قال شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلم يا شي من تعلم علما وان يجي كوي علمي مما يبتغى به وجه الله وان أكي نمان فسقا وبيجي ولا علمي لك لا تعلمه ما يكوي ولا علمي إلا ليصيب به عرضا من الدنيا سيدي سامون ربول ربول ربسنا الدنيا لم يجد عرف الجنة وليس أنشأ الجنة يوم القيامة تشعر القيامة wanda kamar da malaci isnadin sa isnadin hasan saboda fulayh ibn sulaiman ina rawaitowa daga abu tuwala abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'mar al-ansari al-qadim al-qalim madina ne shi kuma yana rawaitowa daga sa'id ibn yasar daga abu huraira isnadin sa isnadin hasan da akwai ikhtilaf da aka samu ala fulayh da amma dai isnadin sa isnadin hasan wa hada wa'idun shadidun wace wannan razani ne mai girman sha'ani mai tsanani da kullum man ta'allama ilmin ga duk wani wanda ke koyi ilimi shar'iyya ilimi na shari'a li yusiba bihi dunya saboda ya sami duniya da shi wa faqama kuma saboda ya sami wani wato gurace guracen duniya wala sai talabar riba bayan neman ilimi da saboda ya sami yadda ubangiji wa minallahi azza wa jalla da annal ilma shar'i saboda shi ilimin shari'a ajalla wa a'la ya yana da girma kuma yana da mafi daukaka ne ya wuce gaban min an yuqtazala al-gharbu ya zama an takaita manufan neman sa min ta'allumihi wa talabihi fi isabati hubabad dunya ya zama an takaita neman sa da koyan sa akan kawai neman a samu wani rabota na duniya ilimin addini ya fi gaban wannan ne yuktazala yuktazala ya zama an takaita shi neman wannan manufa din akan kawai neman samun abin duniya faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqad arada ilmahu lil adlal wal ihanatu ya bijirar da ilimin sa ga tabewa da kuma wulakanci fa arada bidhalika nafsuhu lil hirman lil janna sai ya bijirar da kansa jikinsa baki daya ga wato za a haramta mishi aljanna jaza'an wifaqa ne zama wato sakamako ne wanda ya dace da mummunan aikin sa bal ilmu shar'i shi ilmi na shari'a ilmu sharifin ilmi ne mai girma mai madaukaki wa hamiduhu wanda ke dauke da wannan ilimi din yahmilu amran ya ya dauka wani umarni ne wani lamari ne fi zati sharaf wanda yake da martaba mai girma wartafa ila manzilatin kuma ya kai wani matsayi ne la tudani ha manzila wanda babu wani matsayi da yake kaiwa zuwa ga wannan ila ilimi din imamu ahmad na cewa ilimin addini baya ba abin da yake daidai da shi ga wanda yake tsaniyar sa ilimin addini ba abin da yake daidai da shi ga wanda yake tsaniyar sa saboda haka babu abin da yake kai ilimin addini a wato matsayi ko da jihadi jihadi da haka wani bangare ne da ilimin addini shi kansa in innahu ya'malu miratan nubuwati ma'ahu saboda yana daukan gadan annabta ne baki da wa min ajli dhalika al-makhluqat kulluha tu'azzimuhu wa tahtarimu kuma saboda wannan ilimin na annabta da yake dauka zaka samu dukkan halittu mutanen kirki suna girmama shi ko suna wato ganin alfarmansa wa tastaghfiru lahu kuma suna neman masa gafara ma hatta al-mala'ika fi samawati har mala'iku a cikin sammansu wal hitana fil mahitat har ma wa kifaye a cikin tekuna zaka suna masa addu'a wal sharfil ilmi wa fadlihi saboda girman ilimi ne da falalansa tamanna ba'd ru'asa'i aka samu wasu daga cikin shugabanni ma suna buri an yakuni manzalatul ulama zama suna wato matsayin su ma wato malamai fi sharafihim fi sharafihim wajahihim a wajen girman daukakan su da kuma wajen mataba da suke samu su malamai din har ma ya zama wato masu mulki suna wato hassadan ma malamai wannan jaja da suke samu da Abba ibn Abi Rabah wata rana a wajen aikin haji daga cikin manyan sarakuna suka kai shi shi ba shi da kyakkyawan halitta shi kansa amma sai gadi inda ya je ana ana buɗa masa waje ana ba shi kwanjini ana waye abin da shi ba a masarkin ba to wannan kaga ilimi ya kai shi zuwa ga wannan imam malik ba wai bulala ne yake sawa a majalisinsa ba ba a surutu amma saboda kwanjini na ilimi zaka ga wajen ko surutu ba a yi tambayoyi ma ba a cika masa tambayoyi in ya zo wata gaba da aka ga alama yana buƙatar ƙarin bayani to za a bashi ne sai lokacin da ya ƙara tunani ya samu nishaɗi sai zai bayani ta ba a cika mashi da surutun surutun tsiya da an ga mutum na surutu na tambayoyi to a san ba ɗan na bane a san daga iraki yanzu to wannan martaba ce ta ilimi wa min amsalati zalika daga cikin misalin haka ma kana min amr al-wazir ibn al-abid abinda labarin da ake samu daga al-wazir ibn al-abid muhammad ibn al-husayn wazir al-malik rukun ad-dawla hasan ibn buwai wanda minista ya daga cikin na shi wannan sarki din min salatin ad-dawla al-buwahiyya daga cikin salakunan dawla buwahiyya yaqulu abu al-husayn ibn al-faris al-lughawi abu al-husayn ibn al-faris masanin lugan nan ya ba da labari cewa sabitul usada ibn al-abid naji ibnu amir yana cewa ya yana cewa ma kuntu azunnu anna fi dunya halawatan ban taba tsammanin cewa a duniya akwai wani abu da yaji da yake da zaki yake da dadi alazza min ri'asa wanda ya kai shugabanci dadi ba wala wizara ko kuma wato wazirci shu minista allati ana fiha wanda nake ciki din nan hatta shahidu muzakata Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani har sai da naga muzakara ta ilimi da ya gudana tsakanin Sulaiman ibn Ahmad al-Tabarani wannan babban malami mai mu'jam ya rasu da yuku da sittin babban malami ne shakul juma ilimi wa abubakar alji'abi da kuma abubakar alji'abi hadarci na inanci a inanta na a lokacin wato na ina wajen aka yi shi fa kana tabarani ya qalibu alji'abi bi kasati himdihi shi at-tabarani yana rinjayar ji'abi da yawan abin da ya hadace na hadisai wa kana ji'abi ya qalibu at-tabaraniya bi fitnati wa zaka'i ahli baghdad shi kuma alji'abi yana rinjayar tabarani da zaren wani da Allah ya bashi da kuma wato iya magana ta da mutanen Bagadaza fahim da wato wayau na mutanen Bagadaza hatta ta fada aswatuhu ma sai daga baya sau tsabar wato tattaunawa ta ilimi sai ta jawo sai har wato ana jin ana jin wato sautin su na aman sautin su wala ya kadu ahaduhu ma yaghlibu sahibihi da kyar ma ka ce wai wani ga wani ga wani mutum daya zai iya wato yarin jaye daya daga cikin su saboda kowa yana ganin cewa shike da gaskiya fa qala ji'abi sai ji'abi da karshe sai ce indi hadithun laysa fi dunya illa indi to ina da wani hadisi da ba kai kana tinkahu da hadisi ba to ina da wani hadisi da a duniya babu wani da ke da hadisi sai ni fa qala sai ce sai shi a tsabarin ya ce ai a tsabarin hati to kawo hadisin ci فقال تجي حدثنا أبو خليفة أبو خليفة إمام حديث قال حدثنا سليمان ابن أيوب تجي سليمان ابن أيوب إمام حديث وحدث بالحديث بعد وأن حديثي ديك شوى بابا كمان سا فقال الطبراني سي الطبراني كي شوى فأيضا كي شوى سليمان إن سليمان ابن أيوب أنا سليمان ابن أيوب نيني ني سليمان ابن أيوب ومني سمع أبو خليفة ني دا وجينا أبو خليفة جوا وأن حديثي دا فاسمع مني إذا كان سوى تقضو وجينا كجي hatta ya aluwa isnadu sai isnadin ka zama isnadi ne ya daukaka isnadi ne ali kai kai tsaye ne ba ta da shamiki ba fa ina ka taru yana bi khalifa ani saboda yanzu ka sauka kana rawayan hadisi ne daga abu khalifa daga daga ni fa ja'al al-ja'abi fa khadala al-ja'abi shi ja'abi ya ji kansa ya dan ya dan durdurun haka ya dan kwatu haka wa galaba hu tabarani sai tabarani ya ya rijaye shi fa qala ibn al-abid sai ibn al-abid yace fa waditu fi makani anna al-wizara wa ri'asa laitaha lam takun li a lokacin dai da na ga yanda tsabarari ya samu ɗaukaka da ilimin nan ji'abi kuma ya samu ƙasƙanci sai na ji ina wato wato sai na ji cewa wannan wazirci da kuma shugabanci da nake da shi ina ma ce ba ta zama ba ba kuntu tsabarin sai zama ni ne a matsayin tsabaranin nan wa farihtu mithla al-farh alladhi farihahu tsabarani sai in ji farin cikin in ji irin daɗin da shi tsabarani ya ji li ajal hadith saboda wannan hadisi da ya kawo au kama kala ko kamar yadda shi ya faɗa wato wannan kaga yana nuna maka wata bai ilimi ana samu akan ije wani daɗin da su ma shugabanni ba su iya je wani daɗin ba sai mai ilimi kawai bari mu yi karanta tun saboda nan haka da lokaci wa hadha al khalifa kuma banda wannan kisa akwai da khalifa ne Abu Ja'far al Mansur Abu Ja'far al Mansur sunansa Abdullah ibn Muhammad ya rasu 158 bayan hijira ado kibar khulafa ad-dawlah al-abbasiyya ɗaya daga cikin manyan shugabanni na daular abbasiyya wa min mu'assisiya kusa daga cikin wanda suka kafa wannan daula tamanna an yajlisa ala al-mistabba ya riga da aka yi mai tambayar shi me kake buri a yanzu a duniya da baka samu ba yace shi abin da yake buri ya da burin ne ya zama ya zauna akan tudu na malamai da malamai ke zama kusan tudu ake musu adasi su zauna su ɗaliban suna kan suna ganin su daga sama misabba shine tudu da ake musu haka ko kujera ko wani abu wa hawlahu tullabul hadithi yace dama da hauninsa sun masa kawanya ɗaliban hadisi sun masa kawanya يسألونه سنة تنبيس ويحدثونه سنة باس حديثي فعلى لذات الدنيا بقيت له يتمناها هو التحديث shi mafi kololuwan daɗin duniya da ya daɗe da ya ci wanzuwa yana burin na ma ya sami haka shine shi ma ya zama yana ba da hadisai da talabil ilmi ga ba abota ilimi fa akhraja ibnu asaki bi sanadi ibnu asaki ya rawaito da isnadin sa an al-fadl ibn hubab daga fadl ibn hubab qala ki sami'tu muhammad ibn salam sallam al-jumahi يقول قيل للمنصور أنت من منصور أبو جعفر المنصور كنا هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل akwai abu da ya rage maka a duniya da baka samu ba yanzu kuma kana son ka samu qala sai ce baqiyat hasalatu yace aya akwai wani abu guda ɗaya kuwa an aq'u fi misqabba shine in zauna akan wani tudu da ake da zanin gaba da ilimi wa hauli ashabul hadith kawanya gare ni ga alban hadisi nan fa yaqul musamli sai mai mai shifta ya ce min man zakarta rahimakallah za ka suke faɗa za a fara bada hadisan sai ce man zakaraka rahimakallah shi kuma sai malama da zai ce to haddathani fulan qala haddathani fulan su suna rubutawa to shi ya ce a zo a zauna a bashi wani tudun ya zauna su kuma dubun dubata wani dubu arba'in su zauna a ƙasa suna ana cewa man zakara rahimakallah shi kuma in fara bada hadisi kuma duk su kuyar da kai ina ba suna rubutawa ce wannan wata daraja ce ni ba ba same ta ba yanzu qala da ya faɗa wannan magana faqada alaihi nudaba sai ma wanda ce zaman fada suka yi sammako wa ablaul wuzara da kuma yara yara na wato waziran sa ministocin sa suka yi sammako bil mahabir da wato tawadan su wadda fatar da kuma abin rubutun su wasu ma suna san wasu mushi irin wani saboda ya samu wannan faƙar ta ce lastun bai ce ai ba ku ne ba ai yanzu kuma kun yi na daga san cewa yanzu ku kun yi na ji daɗi ai su waɗancan ba su ba ana yi musu dan su ji daɗi ba hasali ma wani lokaci ma har sukan ce ban sake ma ba na hadisi ba su kore shi a majalisa lastum bihim yace ba ku ne ba fa inna ma humud danisatu thiyabuhum yace su ne waɗanda za ka gansu kayan su yayi ayin kulun kulun kubura da shi ya zama duk yayi dauda sun yi dauda saboda tsabar neman ilimi al mushaqqaqatu arzuluhum wanda sun yi faso saboda neman ilimi at-tawilatu shu'uruhum a kuma wato gashin su yayi tsawo saboda rashin su ma ya musu yawa ba su lokacin lokacin askewa burzul afaqi wannan buruz jam'i na barid barid shine dabba ko kuma wani wanda za a kishi wani sako wato ya kamanta su da can su yanda suke yi saboda a sami saukin zuwa da sako to kowane kilomita za ka sun yi wani waje da ake sa sako na sha'anin wazar da shugabanci saboda haka za a yi sauri a ce kai in ana neman sako nan da zai je kai gari kaza za a ce kai tashi da doki ka je ka aji sabon a wuri kaza shi kuma wani yana nan yana jira shi ma kana ajiwa zai dauka sai je kai nan da nan sai ka ka ce kwabo an kai sakon sakon ya riga ya kai kaga suna dake to su a nan hadisi sai sai ya kamata su da irin waɗannan burzul afaqi su suna wato suna mutane da suke daukar sakon manzon Allah suna yawo da shi suna yawo wato kwararo kwararo suna nema yadda su waɗannan irin waɗannan mutane ke muke magana shine burzul afaqi wa naqlat alhadith kuma sune wanda suke suna suke rawaita hadisan manzo Allah a gari gari ga wani yaje wani za ga a ce wani yaje ko ina yaje Khurasan yaje yaje Mawara an-Nahar yaje Sham yaje Hijaz yaje Misra haka ga wannan ai ba karamin ba karamin tafiya bane to waɗannan shine shi ke cewa waɗannan sufu ne wanda nake cewa su zo in nace in su ce man zakar man zakata rahimakallah to in zan ji dadi na samu daukaka amma bai samu ba saboda ilimi kowa ubangiji da abin da ya bashi almuhim da mala ya kawo saboda girman ilimi wato kar mu zama duk da wannan darajar da ubangiji zai bamu kuma mun mai ilimin ya zama wani abu da zamu sakaci da shi mu zama ilimi da martaba a wajen mu yana da wata kima a wajen mu ba ma hada ilimi da wani abu da wani kaso na neman duniya shi kasa ilimi mai zaman kansa ne za mu samu daraja wajen ubangiji sannan kuma darajar duniya ce shi kasa mutane za su zo su zauna kan ba su ilimin wannan shi kasa daraja ce ta musamman sai wanda ubangiji ya zaba Allah ya zabe duk wani mai ilimi wanda je ya kafi kuma ya zauna kuma zai ya bada ilimin dan a saurare shi mutane kuma su saurare shi ina ganin wannan duk bari sai mun sai mun dawo daga hutu insha Allah sai mu dakata ne insha Allah abin da baka ku tsaya ku shawara ina ganin waɗannan abin da ya rage kaga wannan wannan tauhidul mufid ai kaga darasi da ya rage mana ke tsammani za mu kai darasi darasi da mu gama shi ma kuma wannan littafi na na al-humaidi za mu kokari mu kare shi shi duk kusan dai ina ganin za mu kare sati biyu akalla muka kare sati biyu to sai ku kare shawara mu ga eh da mai zuwa to ragowar waɗannan kuma sai mu ga sai saboda na ga akwai littafin da zan da zan sa muku a group dan sai mai na hawo sai mu karanta sai mu sa a group sai mu print din shi shafi ne bai wuce 100 ba eh zan zan tura shi insha Allah saboda ai sai da na sa ba sosai saboda ban san ya zama mai yawa muka muka dauko mai yawa zamu iya saukewa ba na san wanda zamu iya saukewa kawai kawai a zama daya zama certificate da zamu yi muna katin insha Allah ta'ala so cikin iko Allah kun ga Allah ya sa zamu ga gamar tafi ɗan kwanaki nan masu ɗan yawa wani wannan tawhidin mutum za mu gaba shi mun gaba lamiya wancan karan su kuma insha Allah za mu gaba kuma littafin al'umma da shi ba Allah ta'ala ya sa muna yi dan shi ne abu da makar da Allah ya ba mu lada mu kusa da ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتنا ابراهيم كتم من الخير اتنا تكون دك شر اتنا تفتي دك دك مكا الدين اتنا تفتي دك دك مكا الدين اتنا ya sa muna yi da mushi اتنا ya dada mu abun da muka sa gaba اتنا ya sa muna albarka a neman mu اتنا ya sanya muna albarka a musun da muke yi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin